الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين masu kallonmu da masu sauranmu ta wannan kafar yaɗa labarai ta gidan tv da rediyo na banfere muna isar da sayyar sallama ba gare ku muna fatan kuna cin koshin lafiya kamar yadda muke insha Allah yau muna ainihin 27 ne ga watan Muharram Hijriya ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara 1441 wanda ya dace da 26 ga watan Satumba miladiya 2019 kamar da yan wasu san da ranar juma'a muna halarta wannan wurin daga tara zuwa goma dan gabatar da muhabara insha Allah kamar haka ne Allah ba mu iko mun sake dawa tare da babban malamin namu shine malam Sheikh Abdul Malik bin Khamis insha Allah kuma satin da ya gabata mala ya mana muhabara ne ko kuma bayani akan abin da shahi alwaqat ya insha Allah malam zai mana bayani akan abin da shahi alqada ina fata Allah subhanahu wataala shi malam jagoranci Allah ƙara fahimta da ikhlas insha Allah alqada malam
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa da suke kallon mu da sauraron mu da waɗanda muke aiki tare da su a cikin gidan wannan rediyo da waɗanda muke tare da su a cikin istidiyo muna muku gaisuwa ta addinin musulunci kuma muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da amincewarsa da yardarsa ya ja tsawon rayukan mu suka kai wannan lokaci kuma ya ba mu dama da lafiya har muka iso wannan gurin kamar yadda muka sani cewa wannan lokaci ne keɓantacce da muke gabatar da nasiha wa kawunanmu kan abubuwan da suka shafi rayuwarmu ta yau a duniya da kuma rayuwarmu ta gobe a lahira yau insha Allah rabbul alamin za mu yi bayani ne kan abin da ya shafi alqada wanda shi ne ake kira hukunci to kafin mu shiga cikin maudu'i akwai nukta guda biyu da adda muhimmanci da muka yi cikin karatuttuka da suka gabata amma mun kawo su to akwai dan bayani dan kaɗan da yake da alaka da su wanda ba mu son mu bar irin wannan guntun bayani kilan zai iya zuwa da tambaya daga baya ko zai barin wata wani iskali wata wato abin nan gumut ko rashin fahimta ko sabanin fahimta ko ya kawo mummunar fahimta shi yasa dole za mu dan yi bayanin kaɗan da izinin Allah sai mu shiga cikin maudu'in mu abinda za mu yi magana a kansa ko nukta guda biyu da muka baro nukta guda tana da alaƙa ne da wato zancen zuwa cikin wata mun kawo ta a dunkule don a wannan lokaci da muke ciki a waɗanda suke kamar iddia'in turawa sun zo a can to kuma sai suna kafa hujjar wata aya cikin alkur'ani da cikin surar da take cikin suratul rahman ya ma'sharal jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfuduna illa bi sultan to yana daga cikin amana ta ilmi ko ka faɗi inda ka ɗauko abu in akwai damar yin haka ko kuma ka nuna ishara da malamai suka faɗi wannan ko ka kawo magana ta wanda ya saba ba kaga aikin jarida na amana za a tambayi wani sai a je a tambayi dan adawar sa me zai ci wanda zai kare kansa amma a tambayi wani ya faɗi abin da yake so ba a tambayi wani ba kaga ba ai amana ta aikin jarida ba to dalilin da yasa muka kawo magana su ta cewa la tanfuzuna illa bi sultan duk ma hatta da malaman da suka yarda da cewa sun je cikin wata ba su yi kafa hujja da wannan aya ba an gane ko saboda wannan aya tana magana ne kan ranar tashin alkiyama an gane ko wato abin nan gabanta da bayanta to don haka ba za a fitar da ita daga siyakin ta ba a ce bi sultan sai da ilimi kenan turawa sun samu ilimi shi yasa suka je la tanfuduna illa bi sultan domin mi domin ayat tana bayani ne ranar tashin alkiyama bayan wannan yusalu alaikuma shuwabun min narin wa nuhasun fala tantasirat fa idan shaqqat as-sama'u fa kanat wardatan kaddihan fa yawma idhin la yus'alu an dhanbihi insun wala jan kaga ana zancen kiyama sai suka cire ayar daga wannan su ko da suka ce ba su je ba kamar hujjojin da suka kawo walaqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyanaha lin nadirin ko ba haka ba wa hafiznaha min kulli shaytanin rajim Allah ya ce ya tsare sama daga kowane shaytani alhali ko da suke ma idda'in sun je kafirai ne ko ba haka ba ba mu samu labarin musulmin da ya ji ba in ba malik amir sultan ba wanda adda wurin da ake cewa amir sultan amir sunan shi shugaba sultan kuma sunansa ne to sai aka sami suna amir sultan to sai mutane suna sa tsammanin wannan jami'ar da annan kamar sunansa ne amir sultan a'a sunan wanda ya gina ta ne to shi yana daga cikin da suka biya aka ce sun ji to shin ya je cikin watanni ko ko wani sararin samaniya ne wata tasha ce turawa suka yi suka sa mata haske da sunan wata ne shine malamai suka yi abin da akan shi to waɗanda suka ce musu je ba kaga Allah ya ce ya tsare sama min kulli shaytanir rajim daga kowane shaytani wanda yake abin nisantarwa daga rahama Allah jefaffe daga rahamar Allah subhanahu wa ta'ala an gane ko to don haka kuma ya nuna watan nan yana cikin sama tabarakal ladhi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira kaga fis sama'i a cikin sama wa ja'ala fiha sirajan rana kenan ko fitila wa kamaran da wata to tunda an ce hafizna ha min kulli shaytanir rajim kaga ba zai bada damar da zai zo ba balle a ce sama ba ba ta da wasu kofofi a karyatar da nasoshi da qadiyar da take da alaka ba da rana da wata ta tafiyar su wasu daga cikin waɗanda ke abin nan karatun sararin samani sun nuna cewa abin nan rana tsaye take ƙasa ce take juyawa ina fata an fahimci to wannan ƙaryata alqur'ani domin Allah ya ce wato washamsu tajiri li mustaqarrin laha rana tajiri tana tafiya tana gudu to kaga a ce tsaye take to wannan ba gaskiya bane duk da yake yanzu ilimin su ya kai su waɗansu sun saba ma waɗanda suka faɗi wannan magana watan shi ma tafiya yake yi don Allah ce la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar wala al-laylu sabiqu an-nahar kaga an tudrika ba za ta cin mishi ba in ko ba za ta cin mishi ba in ita tana tafiya ya nuna ni shi ma yana tafiya tun da in tsaye yake cin mishi za ta yi wala al-laylu sabiqu an-nahar kuma Allah ce wa kullun fi falakin yasbahun suna cikin hanyar su da suke tafiya akan ta daga kamar asibaha ne kamar yadda ake iyo an sifanta tafiya su kamar iyo saboda kamar mu yadda muke ganin su kaɗan kaɗan ne suke tafiya duk da yake suna gudu wanda yake mai yawa wannan dole ne mu dan yi bayanin sa saboda abu ne mai muhimmanci game da qadiyyar da muka kawo qadiyya ta biyu da muka kawo kai al-i'lam muka nuna cewa jarida wani lokaci gidajen jarida na duniya suna da abin da ake cewa as-sidqun nisbi gaskiya su tana da alaka ne da siyasa gidan rediyon ko su waɗanda suke yada labaran wannan abu ne wanda muna son musulmi su fahimce shi da kyau saboda rayuwar yau yanzu misali idan aka kai hari a wata ƙasa misali dan Falastin in ya kai hari a Isra'ila ko ba haka ba to in ka kalli kafafen yada labarai an gane ko waɗanda suke bayan Isra'ila da Isra'ila za su ce ɗan ta'adda ya kai hari a ƙasar Isra'ila. Ka gane ko? Isra'ila in za ta kai hari a ƙasar Filistin misali za ta ce Isra'ila ta kare kanta. Ina fata an fahimce ni. Kenan su duk wanda zai kai musu hari misali ɗan ta'adda ne amma kuma su sun kare kansu. to amma kuma yanzu in ka jibi kafafen yaɗa labarai na ƙasashen laraba da musulmi sai su ce istashhada fulan an gane ko wane ya yi shahada kamar wanda an ka kashe a kafafen yada labarai na musulmi sai a ce ya yi shahada wannan ba kuskure ne domin akwai babi musamman imam bukhari shin ana cewa fulanu shahid la yuqalu fulanu shahid ba a ce mutum ya yi shahada domin Allah ɗaya ya san abin da ke cikin zuciyar ɗan adam ina fata an fahimci ne wannan kuskure ne wanda kafafen yada labarai suke yi dan haka ya kawo hadisai da dama a karkashin wannan babi waɗanda suke nuna cewa ba a cewa wani ya yi shahada duk yadda mutum ake ganin mutumin kirki ne an kashe shi ba za a ce ya yi shahada ba domin ba mu san abin da ke cikin zuciyarsa ba ba mu san abin da ya ƙare da shi ba ina fata an fahimce ni to kaga daga nan su koyi waɗanda yan ba ruwa na kamar akwai waɗanda su ba su goyon bayan wannan ba su goyon bayan wannan sai su ce wani mutum ya kai hari ko dan Falastinu ya kai hari a ƙasar Isra'ila kaga ba su ce dan ta'adda ba kuma ba su ce wanda ya shahada ba su yan ba ruwa na ne to da wannan nake son kamar kafafen yaɗa labarai zaman to kana da hankali na tace abin da suke faɗa domin kaga shi wanga ya ce shahada wanga ya ce dan ta'adda wanga ya ce wani falastini kaga kowanne daga cikin su yana nuna aqidar gidan wannan rediyo ko aqidar kasar gidan wannan rediyo ko aqidar yan jarida da suke aiki a wannan gidan rediyo misali ina fata an fahimta kuma duk abu guda ne amma kowane akwai yadda yake fassara shi to shi yasa ake son musulmi su waye wajen kallon kafafen yaɗa labarai da irin yadda suke isra na alhukum wallahu ta'ala a'lam mawdu'in mu na yau shine alqada hukunci kalima ta alqada daga qada yaqdi ne qada'an an gane ko wato qada idza hakama lokacin da ya hukunci wa fasala bain al khasmaini lokacin da ya hukunci a tsakanin masu jayayya shine alqada'u malaman sarfu sun kace wannan alhamza ta karshe wato abin nan ne ya asalinta ya'un ne alqada'u ya kamata a ce domin qada yaqdi ka gane ko ba a ce yaqdi ba ba a kawo alhamza ba to sai ya zamanto da ya'un ta zo ƙarshe an gane ko alƙadayu don ma ta yi mata nauyi sai aka maida ta alhamza alƙadau shine al-ibdal yana da nau'i daban-daban a cikin ilmu sarf an gane ko akwai al-ibdal akwai al-ibdal ma al-i'lal ga sunan dai ina fatan an fahimci wannan kaga kamar kalima ta wato wallazina yunfiquna amwalahum ri'a an-nasi sai malamai suka ce asalin wannan alhamza ya'un ne ri'a an-nasi ne domin ar-riya'u ake cewa ina fata an fahimce ni wannan dai yana nuna wani harafi yana zuwa wurin wani harafi kamar kalima ta aliyu asalinta aliwun ne aliwun domin daga ala ya aluni to ya'un guda biyu da suka zo karshe sai ban ma sai musu nauyi sai aka mai da ya'un ta biyu an gane ko kenan in mun ce ko mu ce ta gaban ta karshe sai zaman to aliwun sai suka zaman to kuma yayi nauyi sai aka maida su ya'un gaba sai aka ce aliyun domin kalmar ba ta da alaka da ya'un ko ta kusa ko ta nisa wannan ilimi ne mai zaman kansa saboda ɗalibi ya ce neman kalma ta aliyu kai ya dibe ta wajen ainun da lamun da ya'un ya dibe ta wajen ainun da lamun da kuma wawun ala ya'lu a gane ko wallahu ta'ala a'lam to alqada tana nufin hukunci Allah subhanahu wata'ala bai bar mu ba mu zauna haka face sai da ya sabkar da hukunci ga kowace irin al'umma an gane ko ma'ana waɗanda suke cewa hankalin ɗan adam ya isa ya bashi dama ya rayu kyakkyawar rayuwa wannan kuskure ne ko ko hankali ya zamanto zai iya gane abin da yake da kyau to wannan kuskure ne domin hankulan mutane suna da mahanga daban-daban ta inda suke kallon abubuwa abin da nake ganin mai kyau ne wani yana ganin bai da kyau ina fata an fahimce ni to shi yasa tun asali tun annabi adam Allah ya sabkar da tsari wanda za a tafiya a kansa an gane ko mu koma cikin alkur'ani mai girma a cikin suratul baqara Allah yake kana nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyyina mubashirin wa munzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fi ikhtalafu fihi kana nasu ummatan wahida mutane sun kasance al'umma ɗaya akan aƙida ɗaya kamar da nasoshi suka bayyana in ka duba nasoshi daga sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam irin su ibnu abbas irin su ubay bin ka'ab da sun nuna cewa tun daga adam bayan wancan dan annabi adam da ya kashe mutum sai an yi istisna'in sa ko ba haka ba mutane sun kasance akan aƙida guda babu kafirci tare da su to ana nan ana nan sai waɗansu mutane na gari waɗanda ake kira wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yahusa wa ya'uqa wa nasra asalin su sunan mutane ne na gari da suka kasance suna kyautata ma mutane an gane ko to sai mutane bayan sun mutu suka yi wani alama irin kamar mulimam da ake ko wani gumki haka na tunawa da su ko istaci daga baya sai aka ce a bauta musu ka gane ko to kenan yanzu wannan nasin ya nuna can da babu shirka to fa ba asallahu nabiyina sai Allah ya turo manzanni ai fahtalafu sai suka yi sabani dole sai mun kaddara fahtalafu fa ba'atha Allahu an-nabiyina an gane ko wani zai ce to dan mi da mu kaddara wannan sai mu ce ba matsala alqur'ani ya tabbatar da wannan a cikin suratu yunus har yanzu Allah ya ce wa ma kana nasu illa ummatan wahida fahtalafu ka gane mutane ba su kasance ba face al'umma daya fahtalafu sai suka yi sabani kaga alqur'ani ya tabbatar da sabanin mutane to bayan sun yi sabanin nan sai aka turo manzanni wa anzala ma'ahumul kitab ai wa anzala ma'ahumul kutub Allah ya saukar da littafai domin ba littafi guda ne Allah ya saukar ba nan al suna kiranta al aljinsiyya ka duba cikin mughnil labib an kutubil a'arib zaka ga nau'i na al al al ko kala nawa ne dan saboda ka iya tantancewa lokacin da zaka fassara alqur'ani ko hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam wa anzala ma'ahumul kitab liyahkuma bainan nas fi ma ikhtalafu fi don shi littafin nan yayi hukunci a tsakanin mutane abinda suka yi sabani saboda hankulansu za su iya yin sabani al'adodinsu su za su yi sabani ina fata an fahimce ni to nan liyahkuma lamu lamu ta'lil zai yi hukunci to shi littafin kuma bai hukunci tun da mun ka dauko qur'ani mun ka ce qur'ani yi muna hukunci kaga alqur'ani bai magana dole sai manzanni in babu manzanni annabawa in babu annabawa malamai waɗanda su ne za su faɗin cewa to ga abin da ake nufi kenan da an yi isnadin hukunci zuwa ga littafi ta hanyar daga gare shi za a ce hukuncin ba shi zai yi magana ba ina fatan an fahimce ni ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم وأن سوك يساباني بسو يساباني با إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بعد ما سوك أن تقديم المستثنى والمستثنى منهم أصل يد مغانا تكي وما اختلف فيه إلا الذين جاءتهم إلا الذين وتو اه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه kenan min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu fakhtalafu fihi wato ya kamata asalin maganar istithna'i shi kamata ya zo karshe an gane ko wa makhtalafa fihi min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu illa alladhina utu amma sai an kai takdimin wato wato su yi sabani ba bayan sai bayan ta gaskiya ta zo musu waɗanda waɗanda suka yi sabani ba su yi sabani ba sai lokacin da gaskiya ta zo musu illa alladhina utu an gane ko to amma uslubi ne kaga daga nan zamu samu ka'ida ta istisna'i wanda malaman lugha da malaman usulul fiqh suna kula da istisna'i shin ana istisna'i a fitar da da yawa a bar kadan wannan wani bayani ne shin ana istisna'i ya zamanto dai za a bari a kama cikin ɗari misali a bar daya wannan sabani ne tsakanin malamai shin ana ɗaukar istisna'in mai yawa cikin kadan duk dai malamai sun yi bayani kan wannan daban-daban shin ana istisna'i cikin istisna'i a toge kuma a sake togewa malamai suka ce duka ana yi na fata an fahimci da akwai sabani amma dai duka malamai suna bada su shi misali kaga zaka kamar abin nan قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين كاغا إلا آل لوط inna lamu najjuhum ajma'in kaga sun gaya ma annabi ibrahima su mala'iku illa ala lutin mutanen annabi za su fita iya da sake nan illa ala lutin inna lamu najjuhum ajma'in sace illa imra'atahu kuma aka sake istithna'i kaga al istithna kuma aka sake istithna'i wannan jaiz ala ayyati hal dai maganganu ne masu masu yawa akwai istithna munqati akwai istithna muttasil yan an ce munqati shine abin da ke gaba bai da alaka da baya ja al qawmu illa himaran kaga himar bai daga cikin alqawmu istisna'i ne munqati ja alqawmu illa zaidan shi zaidan kin cikin alqawmu shi muttasil ne to wannan zai sa ka fahimci shari'a sosai ka fahimci alqur'ani mai girma ka fahimci sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan ya nuna asalin turo wadda aka yi littattafai tun farko ashe Allah bai bar mutane ba su zama haka to wannan zai kai mu ga wata qadiya tarihin shari'a kenan tarihin shari'a tun farko Allah ya turo hukunci wanda za a yi tsakankanin mutane in muka duba akwai wani babban marubuci masani na ilimin faransanci literature française da ake kira Senghor Senghor ya taɓa zama shugaban ƙasar abin nan Senegal kuma yana daga cikin mutum arba'in waɗanda ake kira lezi mortel waɗanda ba su mutuwa ba ana nufin ba su mutuwa ba a a faransa a academy française akwai mutum arba'in waɗanda suna suka fi jin kowa wajen faransanci a duniya to su ne in wata matsala ta taso za a kira su ga ya kamata a yi to shi ya samu shiga daga cikin su ina fatan an fahimce ni to duk da yake ana ganin yana da ilimin amma waɗanda suke suka turawa ɗari bisa ɗari su ba a sa su irin su Ebe Cesar ya kamata a sa shi amma an kisa shi ɗan ƙasar Faransa na sai an kasa Senghor har aka ba shi batura a ƙasar Faransa ya wato yin zaman tushe daga cikin waɗannan ya ajiye shugabancin ƙasa ya je a ƙasar Faransa ya ci gaba da zama cikin wannan wurin yana da babban maktaba a Faransa bibliotek yanzu da ya mutu bayan sun kare sun tsace sun tsafan sai sun ka turo mu gawa afirka mun ka turbudi sun kare mu ina fata an fahimce ni sangor cikin rubuce rubucen sa ya nuna cewa ita afirka asalin ta arnanci ne ba ta da addini an gane ko daga baya ne addini ya zo mata kiristanci da musulunci da kaza da kaza kenan babu wani addini wanda zai cewa shi yake da afirka ina fata an fahimci ne da kyau to in muka duba shek anta diop shi ma dan kasar senegal ne yana da akwai university da aka sama suna shek anta diop shak matsayin malami ne gashi da karatun boko gashi da karatun addini ya yi bincike sai gano ita afirka ita ce berceau de l'humanité kamar ita ce asalin inda dan adam ya fara zama a nashi bincike da yi kuma ya tabbatar da haka kuma dole turawa sun yarda da wannan to kaga sai mu samu nan cin karo in ya zama to ita afirka nan ne misali a nasu muke magana nan ne asalin dan adam kina annabi adamu dan ya fara sauka to alhari ko annabi adamu ba arni bane kuma Allah ya faɗi cewa sun kada littafai tare da annabawa kuma karni goma ba su yi shirka ba to mi kaga magana sangor ta nuna ƙarya ce domin mi domin ya nuna cewa asalin Afirka arnanci ne alhali ko annabi Adamu ba arni ba ne kuma waɗannan karni ba arna ba ne to kaga saboda tasirin tuwa duk da yake na suka turawa amma wannan karkata da ya zuwa gare su da auren da suka bashi da mi kaga ya sa wani lokaci yana bata asalinsa ba a fahimta ba wanda za ka ga ɗan musulmi suna karatu littattafan shi ce ai sangwara ya ce asalin afirka arnanci ne kenan mu yan afirka arna ne asalin mu babu addini no no no no shirka ita ce ta zo daga baya in mun ɗauki cewa annabi adamu nan ya fara sauka a afirka duk da yake babu nasi qata'an wanda muke da shi ina fatan an fahimci wannan qadiyya to wannan yasa hukunci da dustur kamar constitution da ake yi tun daga wancan lokaci mutane suna yin constitution kinsu ma'ana bayan ta Allah daga baya aka samu sabani mutane sai kowa ya tsaya dibi hankalin kanshi sai ya yi makanshi tashi constitution wanda take da alaka da hankalin shi da dacewar abin da yake ganin daidai da abin da ya kama da haka kiran wannan inhiraf ne kaucewa ne an gane ko to haka zaka bi tarihi ka ita kowace masarauta da ta yi mulki tana da nata irin su fir'auna sun yi nasu har zamanin turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunda annabawa su ne suke jagoranta mutane suna musu hukunci akwai kenan mutane da suke akan shirya akwai mutane da suke akan bata lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a abin nan Madina akwai kafirai akwai musulmi an fahimce ni akwai yahudawa akwai munafikai an gane ko to daga nan sai aka yi abin da ake kira wasiqatul ahad wasiqa wasiqa muna cewa wasiqa ma da Hausa duk da ke da sa'un ne da Larabci an gane ko wasiqa takadda wadda ta al'ahad alƙawari ba shari'a bace alƙawari ne tsakanin musulmi da kafirai domin su waɗanda musu imani da alƙur'anin ba kaga wannan ya nuna a ce musulmi da kafirai tana yiwa su zamna a wani wuri bisa ga dokokin da za su kiyaye ma kowa hakkinsa in musulmi ne zalla babu wata matsala ina fatan ana fahimta ta da kyau da aka wannan wasiƙa an rubuta daga cikin ta almuslimuna ummatun min dunin nas kadiba cikin littafin sira musulmai wata al'umma ce sabanin mutane ma'ana su suna da tasu aqida da suka yi imani ita waɗancan suna da tasu aqida sai a tsaya kowa a kare masa haƙƙinsa wanda daga cikin abin da zo cikin ta shine cewa idan za a kawo ma Madina hari to kowa zai taru ya bada kariya domin in za a kai haji ba za a bambanta ba yahudin da ke ciki ba da kuma mushriki da wane ne to don haka in musulmi za a kama hari musulmi za su bada kariya in kiristin yahuda za a kama hari za a bada kariya domin nan ya shafe su kenan wannan shi da ake cewa intere general wanda ya haɗe kowa da kowa to kaga da wannan zai sa ɗalibai su gane cewa ashe musulmi da kafirai ma suna iya zama wuri guda kuma bisa ga ƙa'idodi da dokoki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kori yahudawa daga Madina ba sai lokacin da suka yi sai lokacin da suka saba alƙawari kuma Allah ya faɗi cewa ma shi na fitar da su ma'ana ba da izini wato da izinin shi kenan huwa alladhi akhraja alladhina kafaru min ahli kitabi min diyarihim li awwal al-hasr ba wai Allah ya san kuma ya kore su ko abin da ya kama da haka ina fata ana fahimta wallahu ta'ala a'lam da haka dai to wannan shine kaga hukunci daga nan ana tafiya ana tafiya daular musulunci tana da karfi ta yi mulki a Baghdad a Dimashq banu umayya sun yi mulki a Dimashq Aliyu ya zamna a Iraq daular abbasiya ta yi yaduwa a bagdada da sauran kasashe sannan kuma har aka zo zamanin daular andalusi zamanin daular andalusiya wadda ta yi rayuwa tare da daular abbasiya a ƙasar andalus spain musulmi suna mulki sun kai wannan ka'idodi da shari'a ta musulunci sannan aka zo lokacin da daular musulunci suka fara rugujewa daular usmaniya ta ƙasar turkiya ba wannan usmaniya ta ƙasar sokoto ba waccan daular usmaniya ta mutanen turkiya suka tashi da abin nan da mulki su ma suka yi mulki har gabascin turai sai alif da ɗari tara da ashirin da uku zuwa alif ɗari tara da ashirin da hudu aka ruguza daula ta musulunci ta ƙarshe wannan daular Usmaniya. To turawa sun zo sun mamaye ƙasashenmu musamman Afirka. An gane ko da duk sauran ƙasashen musulmi to duka wannan lokaci sai aka samu canji na mi canji na alƙada hukunci shine wato shari'ar da za a bi. Duk inda su waɗancan suka zo za su mayar da shari'ar su ita ce. kaga sun yi ilgha'il khilafa ba a cewa khalifa na musulmi sai dai a ce shugaban kasa zamanin kamal ataturk sun canza abubuwa da dama an daina kiran sallah da yaren larabci an canza haruffan da turkawa suke amfani da su na larabci an mayar da su da turanci da dai an daina kiran sallah kuma da abin nan da yaren larabci wai dai a kori musulunci ina fata na fahimta ta to sai ya zama to yanzu shari'a ita ce wanda za a aiki da ita in muka zo kasashen mu na Afirka sun iske mu da shari'o'i zaka iske akwai shari'o'i na malamai na musulunci akwai shari'o'i na waɗansu sarakai na gargajiya wanda da gargajiya ne suke yin hukunci shi yasa kenan sai shari'ar ta kasance akwai ta baturi akwai ta al'ada akwai ta addinin musulunci ina fata an fahimce ni to kaga al'adodin mutane wanda suka saba da su yau da gobe suna iya zamanto musu al'ada wanda suke aiki da ita da turawa suka zo suka ga kasashen mu suka mamaye mu sun tattanza abubuwa da dama saboda sun nuna muna cewa abubuwan da muke akan su ba daidai bane muna cikin jahilci ya kamata a wayar mu da kai to sun fahimci suna da matsala guda uku matsala ta farko shine jagorori sarakai matsala ta biyu shine iyaye matsala ta uku su ne malamai an gane ko kinan al'ulama da al'hukama da al'aba waɗanda su ne matsalarsu tun da su malamai matsalarsu suna rike da addini alkur'ani akbar adu babban makiyinsu su ko iyaye suna rike da al'ada ba su son abin da zai taba al'ada su ko da ba musulmai bane ina fata ana fahimta ta su ko masu mulki ba su son abin da zai taba mulkin su to sai bature ya tunanin ya za a yi ya samu kwanciyar hankali abin ya tafi saboda in aka ce za a yaki abin gaba ɗaya to yaki ba zai kare ba to sai suka kirkiro abin da ake cewa siyasatu bu'dul mada siyasa mai tsawon lokaci abuna za a aza a ce tunan da shekara kaza ana san tsammanin zai bada abin da ake so shikenan sai suka ce to ya zamu yi mai eliminin shugabanni sarakan gargajiya sai suka ce to yadda za a eliminin su a bar musu wani kwariya kwariyar mulki su ci gaba da mulki su suna yi mu muna yi domin akwai matsalolin da in sun taso su ne iyayen al'umma in ba da su ba ba za mu iya maganin wannan matsala ba to sai aka bar su suna yin hukunci nasu daidai abin nan kuma aka bar su tare da malamai sai malamai su ko aka ga ya za a yi a yaƙe su sai aka ce to yanzu a bar musu shari'a wadda ta shafi haddi a karɓe daga gare su in mutum ya yi sata ana yanke hannu a musulunci yanzu babu wannan in mutum ya yi zina in ya taɓa aure ana kashe shi an hana wannan ina fata an fahimci duk sai suka amshi haddi to sai suka bar ɗaurin aure da wasu abubuwa wanda sun shahara ya hukunta da ku je can ku ci gaba da yi an gane ko sai suka bar su haka saboda duk in an ce a tattaro da sallah da komai a bari to kaga kenan yanzu za a ci gaba da cewa a yake su amma an ce a bar waɗannan to sai a ce da dama dama to sai iyaye su ko ya za a yi a eliminin su sai suka ce to su waɗannan ku bar su za su mutu an gane ko da sun mutu sun manta da tarihi ina fata an fahimce ni magana ta riga ta ƙare kenan matasa yanzu an ba mu yara kartu memoir vid yaro dan shekara bakwai mun cika shi da abin da muke so kenan nasara ta tabbata gare mu da waɗancan sun wuce al'amari ya kare to kaji yadda suka tsatsara dan haka wannan shari'a ta su ta samu gindin zama duk da yake gashi nan dai al'amarin ya zo musu ta inda ba zata saboda sarakan suna da suna ta ma zamunantar da su ka gane ko su nuna cewa sai wanda ya waye sai wanda ya boko sai wanda ya kaza kaga yanzu an cimma tafiya ina fata an fahimce ni iyaye kuma suna ganin mutuwa za su yi malaman to su ne a matsala har yanzu gare su domin su kaɗai ne har yanzu sun sa malamai ba su da kima cikin al'umma kafin ce kullun a ce mallami bai da aiki ko mallami dole yanzu hatta da abincin da zai ci zai mishi nauyi kenan ba wani abin kima bane a cikin al'umma to duk da haka kuma suna son su ci nasara amma abin ya buwaye su waɗannan shari'o'in da aka kawo sai aka mai da ƙasashe da yawa na musulmi layik an gane ko shi ne ƙasar da an bambanta ta hiyar mulki daban addini daban saboda duk lokacin da masu mulki suke tare da malamai kenan su ba za su ci nasara akan su ba sai zama to ana tsakatsakiya shi mai mulki ga turawa sannan kuma ga malamai suna tare da shi ina fata an fahimce ni to abinda bature yake so ko ya saba ma abinda alqur'ani zai so fil ghalib kenan kaga dole shi yasa ake ta samun matsala har yanzu waɗanda an matsala gare su malaman don iyayen suna ganin mutumin da bai da karatun addini ba matsala bane gare su ka fahimce ni jagororin suna ganin cewa ai akwai wani kwaɗayi da suka bar musu kenan suna iya sauke su ko su yi musu wata illa ko su kwaɗaitar da su tun da duniya ce amma malaman har yanzu sun kasa samun malamai musamman malaman da su busu damu da duniya ba to su rasa yadda za su yi da su wannan shine a takaitaccen tarihi game da abin da ya shafi shari'o'i da dustor da zamu kawo a cikin wannan filin to yanzu nuktan mu ta gaba sai shine hukuncin alƙalanci in mun ci alƙalanci ba na gida ba na biyu hukuncin zama aboka a musulunci ina fata an fahimce domin kabaya ne masu tayar da hankali suna daga cikin abin da ake motsarwa kuma su tayar da tashin hankali a cikin kasashen musulmai shin me hukuncin wanda yake hukunci ba da shari'a ta musulunci ba da wanda ne zaka ga khawarij sun farko sun fita zaka ga kuma ko da yaushe suna canza salo da wani suna kaza su yaki al'ummar musulmi suna kashe musulmi ana cewa musulmi suke kashewa suna ce a'a su arna ne suke kashewa saboda me saboda suna karkashin hukuma wadda ba ta musulunci ba ina fata ana fahimta ta to ayoyin da ake kafa hujja da su suna cikin suratul ma'ida wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun da wa lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun lokacin da mutum yake son ya fassara alqur'ani ba tare da fahimta ta magabata ba to dole da kaga za a samu matsala domin kana iya ka fahimci abin da magabata suka faɗa ka dora da fahimtar da Allah ya baka amma in baka saba mutasu ba amma in ka saba mutasu gaba daya to ka bace domin kana ganin kafi su ilmi ina fata an fahimci ni su ko in larabcin ne su larabcin yaren su in tsoron Allah ne Allah ya shirya suna da tsoron Allah to ya an ka su ba su fahimta ba kai ka fahimta a nan malamai suka yi bayani mai yawa akan karkashin waɗannan ayoyin guda uku an gane ko waɗansu sun tafi cewa waɗannan ayoyi amma ne waɗansu sun ce cewa waɗannan ayoyi khassa ne an gane ko kenan in muka duba riwaya daga ibnu abbas ka diba cikin jami'ul ahkam na imam al-qurtubi da aka kawo da wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun su sun fassara ta da amma ce kamar kafircin zai zama tuwa kafirci amma da sharadi ya zamanto raddan lil qur'an al karim an gane ko ya maida al qur'ani ma'ana yana nuna al qur'ani ba wani abu bane bai cancanta a hukunci da shi ba an gane ko to in ya maida al qur'ani sannan kuma ya maida sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jahlan li qawli rasul sallallahu alaihi wasallam yana musu to kaga wannan dole ya kafirta ina fata an fahimce ni riwaya daga ibnu mas'ud ta nuna cewa in yayi hukunci ba da abinda Allah ya saukar ba sannan mu'taqidan zalik yayi i'tiqadin wannan mustahillan lahu kuma ya halattar da wannan cewa wannan abu halatta ne zai kafirta sai zama to ta shafi kowa da kowa ina fata an fahimce ni shi yasa ma da aka tambayi ɗaya daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam Hudhaifa kan wannan aya shin wannan aya cikin banu Isra'ila take su aka saukar ma ita shi sai ta cewa na gare su ta sauka amma kuma za ta shafe ku domin mi wato la taslukanna sabilahum hadwan na'l bin na'l za ku kama hanyar su taki taki taki bayan taki bayi bayan taki an gane ko to kaga wannan abin da yake nunawa cewa waɗanda suka kalli cewa waɗannan ayoyi sun sauka akan Yahudawa ne gaba ɗaya sai suka ce don ana magana ne kan Yahudawa inna anzalna at-taurata fi yahudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyun alladhina aslamu hazwa wa lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun sannan suka ce wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal hazwa karshen aya fa ulaika humul zalimun kaga fiha cikin at-taura sannan wal yahkum ahlul injili bima anzalallahu fihi suka ce a'a yahuda ake nufi domin shari'a Musa ta gabaci shari'a ta annabi Isa wanda suka ce a'a wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaikumul kafiruna ta shahi musulmi ne domin ya ce fala takhshawun nas wakhshawni wala tashtaru bi ayati samanan qalila wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaikumul kafiruna ta shafi musulmi ne saboda alqur'ani yana magana kan musulmi zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awwal wa katabna alaihim fiha nan ta shafi yahudawa don at-taura kenan sannan wal yahkum ahlul injili ta shafi kiristoci sai suka rarraba su ina fatan yan uwa suna fahimtar abin da ake nufi to kamar fasara da suka yi kenan sai waɗansu suka tafi cewa a'a shi da alfisku da alkufru da azulmu suna da ma'ana guda biyu ma'ana ta farko wadda za ta fitar da mutum daga cikin musulunci ma'ana ta biyu wadda ba ta fitar da mutum daga cikin musulunci kenan sai ya zamanto in ka yi hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba an gane ko wanda hukuncin ya shafe ka ne kai kadai misali amma kai baka yi i'tiqadin wannan abin ba ka san zalunci ne kai to kana kufrun duna kufur ka kafirce mana ima Allah in kuma kai yi hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba amma sai zaman to ya zalunci wani ya ketara zuwa ga wani to kayi zalunci wanda yake kasa ga zalunci in dai baka yi itikadin wannan abin halatta bane in kai hukunci wanda ya shafe ka kai kadai an gane ko ba tare da ya ketara zuwa ga wani ba to sai zaman to ka zaman to fasiki ina fata an fice domin al-fisqu huwa al-khuruj khuruj an ta'ati Allah subhanahu wa ta'ala to sai suka fassara shi da cewa kenan kufur kala biyu ne domin akwai lokacin da za a kawo kafirci ba kafirci hita daga cikin musulunci ake nufi ba an gane ko wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kaffar ni'ma Allah in kun ce za ku lissafa ba za ku lissafa ta ba balle ma ku ce za ku gode ma Allah to innal insana la zalumun kaffar mai ka mai yawan butulci ne yana butulci ma ni'imomin Allah dan haka dan mutun ya butulci ma ni'imar Allah daya ba ta wannan mutumin kafiri ya fitar daga cikin musulunci az-zulmu shi ma lokaci ba kafirci ba Allah ya ce bani Isra'ila kulu min tayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusuhum yuzlimun kaga kawo sun kasance suna zalunta ina fata an fahimce ni fasiq walakin Allah habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaykum al-kufra wal fusuq wal isyan kaga al kufr nan da ba al fusuq da ba ala ayyati hal su sun tafi cewa za a bambanta su an gane ko to kaga wannan yana da kyau mutum ya koma zuwa ga maraji al-kabira ya ga abin da malamai suka faɗa kenan sai zaman to mutum ba zai fita ba sai in yana dubin alqur'ani ana iya watsar da shi ko akwai wata shari'a da tafi alqur'ani ko akwai wata shari'a da take daidai da alqur'ani to nan za a yi masa hukunci na kafirci kai tsaye amma in yi haka sai dai ya shiga cikin wanda abin da ba zai fitar da shi ba kaga da wannan abba za mu kafirtar da jujojin mu ba ba za mu kafirtar da hukumomin mu ba wanda zai ba mu damar da cewa mu kuki makamai mu yake su in ba haka ba ko to kenan dole wannan aqida ita za a dauka ta khawarij ina fata an fahimce ni wanda musamman kasar Algeria suna da karfi sosai Kenya suke da karfi har suna da ina ganin garuruwa nasu kuma suna da masallatai nasu suna da fiqhu su da wasu abubuwa waɗanda suna ganin cewa za a yakar hukuma wannan ita ce aqidar da take yaduwa a saboda a tada yaki kasashen musulmi a ƙara mayar da mu baya kullum mu ƙara yi baya mai rauni ya ƙara rauni kaga ya ƙara komawa baya Allah shi mu mai kyau to wannan kenan hukuncin abin da ya shafi masu shari'a to a nan sai mu je zuwa ga bambancin hukuncin shari'a ta musulunci da wanda ba shari'a ta musulunci ba domin ka san hukunci da alqada da alhukum in muka je wajen aqida kala biyu za mu same su an gane ko wato alqada ko alhukmu akwai alkauni akwai ash-shar'i in an ce hukuncin Allah kauni ne abinda Allah ya hukunta kaunan wajen tafiyar da al'amurra ka gane ko to wannan shine ba yadda za a yi in Allah ya hukuntar da shi a samu tangarda ko a saba mishi inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun wannan hukuncin Allah ne kauni amma akwai hukuncin Allah shar'i shine ayoyin da Allah ya sabkar ce ayi aiki kada ayi zina kada a shagiya kada ayi kaza kada ayi zalunci so wannan kuma zaka iske mutane suna iya taka su to shi yasa mutane sai sun bambanta tsakanin hukunci alkauni da kuma ashar wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidayni ihsana Allah kada ayi shirka Allah yace hukunci ne na Allah ba kuma da mutane da shirka sai zaman to mi sai shi zaman to hukunci ne shar'i haka zaka bambanta su haka alqada an gane ko alkauni shar'i amma in muka zo cikin usulul fiqh malamai suna bayanin hukunci za a kashe kashi uku akwai ash-shar'i ka gane ko al-hukm shar'i akwai alhukum abinda suke ce ma al'adi ina fata an fahimce ni wato akwai hukunci shar'i wanda na na shari'a ne an gane ko akwai hukunci al'aqli wanda hankali ya tabbatar da shi akwai al'adi wanda al'ada ce ta tabbatar da shi ash-shar'i shi ne na shari'a ahkam al-khamsa guda biyar waɗanda masu karatu sun san su abinda an wajibi da abin da yake mandubi an kwadaitar da mubah wanda yin shi da barin shi daya da muharram wanda haramun ne da wajib wanda da muharram da kuma al-makruh eh al-muharram shi ne abin da aka haramta al-makruh wanda ba a so ka aikata ba ina fata an fahimce ni to waɗannan ahkam su ne ahkamu shar'iyyar khamsa shi ko wancan hukunci adi wanda na al'ada ne kamar yanzu misali mun tabbatar da cewa ga al'ada in mutum ya sa hannun shi cikin wuta mi za ta yi ina fata an fahimce ni Na'am.
ko ba haka ba mun san da cewa a al'adance haka abin yake tafiya ko to amma kuma ba dole bane yazo in Allah bai so ba zai kasance ba qulna ya naru kuni bardan wa salamun ala ibrahim abu wata matsala ina fata an fahimce ni sannan ko kuma al-huk- al-hukmu wato al-aqli hankali na yake yi ba tare da sai an abun gaba kamar mu ce wato biyu ka gane ko tafi daya mun san da cewa koyi an ce biyu ai ita ce mafi yawa daga ɗaya domin cikin biyu ana iya fitar da ɗaya kuma a sake fitar da ɗaya hankali ya hukumtar da wannan ina fatan yan uwa suna fahimtar wannan to kaga kenan ya kamata ka san anwa'ul hukm kuma shi hukuncin nan shine ka tabbatar da wani abu zuwa ga wani abu ko ka kore shi zuwa gare shi ko ka danganta abu zuwa ga abu ko ka kore shi zuwa gare shi in ni cewa ne kamar misali malami ne ko almajiri ne to na ɗauki hu- na tabbatar da hukuncin ilimci- eh, ilmi zuwa ga wannan mutumin in nace ba malami bane na kore shi zuwa gare shi to shine hukunci kenan na danganta shi zuwa gare shi ko koyewa ko tabbatarwa kuma yana buƙatar dalili to ala ayyati hal shari'a ta musulunci daga wajen Allah take shari'a wadda ba ta musulunci ba daga wajen hankalin dan adam take kaga daga nan za a samu bambanci shari'a Allah ba a samun kuskure cikin ta sai dai hankalinka yayi kuskure wajen fahimtar ta amma shari'a dan adam za a samu kuskure cikin ta shi yasa kake ganin ana bambantawa shari'a ta Allah ta dace da kowane zamani ta dace da kowace al'umma alqur'ani da Allah Allah ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga dukkan al'umma ko ba haka ba qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a shari'a ta Allah ba a samun gyara cikin ta shi yasa alqur'ani ba a taba canza shi ba amma constitution za a sa- za za a canza ta sannan kuma zaka iske ta bam- dangan- bambanta daga wani wuri zuwa wani wuri yanzu ko cikin kasa guda zaka iske akwai inda ba constitution guda ake aiki da ita ba yanzu mu dauki kasar America ko akwai kowace jiha kalar nata shari'a akwai abin da haram ne a wata jiha amma halatta ne a wata jiha zubar da ciki misali an gane ko misali kuma yanzu in muka ɗauki ƙasar ingila ingila babbar wayam ce akwai ska- inda yankin da ake cewa scotland scotland yanki ne cikin ingila amma shari'a so daban shari'a kuma wancan yanki daban ina fata ana fahimta ta Na'am.
to haka zaka iske ko da kasashen mu lokacin da kafin tura su ko ne sarki na nashi tsari kaga wannan ba zai hada kan mutane ba kuma wanda yake nuna maka cewa masu wannan shari'a ta akwai lokacin da take kare aiki duk wannan abubuwan babu su a cikin shari'ar musulunci saboda wanda yayi shari'an nan yana da cikakken ilimi shi ya halicci mutane shi ya halicci duniya shi ya sayar da duniya yadda kamata ta tafi an gane ko ba irin yadda na'urori ba ko na'ura wanda yi ta shi zai ga ma yadda zaka amfani da ita to Allah shi ya yi duniya ina fatan eh, yan uwa suna fahimtar eh, abin nan da kyau to kaga mu sai ya kasance mu yanzu na turawa da ake kawo muna kuma wanda ba sun kabar aiki da shi kuma mu ci gaba da aiki da shi in sun samu wata matsala sun kara kuma za mu kara saboda da hankali da su suke karawa kuma mu haka za mu tafi da nasu tsarin kamar mu bamu da izinin da za mu yi makamu kenan kaga mun ci baya don bamu da ilimin zamantakewa da za mu iya makamu shari'a ba a bar al'adodin mu su yi aiki da mu sai can abin da ya kama da haka Allah ya mana mai kyau to ala ayyati hal wannan mun kawo shi ne a gurguje shari'a ta musulunci tana da asali guda biyu alqur'ani da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wadda ta inganta da mazahibul fiqhiyya guda hudu inda dalili ya karkata za a iya tafiya akan shi kamar inda rinjaye ya tafi lokacin fahimtar nasoshin ina fata an fahimce ni sai kan wani hukunci wanda za a iya zuwa a ba wani a canza ba a ba wani shi ba to wannan yana da alaka ne da mutum ba shari'ar musulunci ba dan da yawa suna suka shari'ar musulunci su ce a to ya za a iya ce wani an toge shi a in ka ji musulunci ya ce banda wani banda wani ka gane ko to akwai uzurin da yasa aka yi mishi laisa alal a'ma harajun wala alal a'raj harajun wala alal marid haraj saboda ba su da dama da za su je wajen yaki shi yasa aka cire su kuma mutum biyu na iya zuwa a yi musu hukunci iri su aikata i- suna son su yi aiki iri ɗaya ko su aikata iri ɗaya a yi musu hukunci ba iri ɗaya ba domin da wanda ya kisa akan kuskure da wanda ya dagangan kaga ba a yi musu hukunci ɗaya akwai cikin musannaf na ibnu abi shayba wani mutum ya zo ya tambayi ibnu abbas me yawan hukuncin mutumin da ya kashe mutum akwai tuba gare shi ibnu abbas ya ce akwai tuba gare shi kuma wani mutum ya ya sake zuwa ya tambaye shi ta- shin biya hukuncin mutumin da ya kashe mutum yana da tuba ko bai da tuba ibnu abbas ya ce bai da tuba sai ɗalibai suka kama akwai abin da ke cewa contradiction ya ce musu a'a wancan na farko da ya zo ce mai akwai tuba na ga ya zo jikin shi ya mutu kafin ce ni kenan ya ta rayuwa ya aikata banda dole na ce mishi akwai tuba wanda ni ga ya zo cikin hushi shina jira akwai tuba ko babu in ni ba shi fatawa ta yana zai shi aikata banda shi tuba to kaga wannan yana daga cikin abin da ya kamata eh, masu kallon shari'a musulunci su fahimci wannan da kyau ko su san lokacin da za su bada amsa paske ana kawo a ce ai ko cikin shari'a musulunci wani lokaci an samu kaza an samu kaza a'a yana da kyau ka fahimci al-masalih al-mursala sai abin da yake nuna shari'a musulunci tana da rai paske lokaci ya bai da- yana matso mu shine qiyasi duk da yake zahiriya sun yi inkarin kiyasi yana daga cikin ruhi na shari'a shine a gano illa masalikul illa guda goma suna cikin usulul fiqh babu lokaci a gano abu illa ne to shike sa a abinka kamar misali yanzu mu zo mu iske cewa mu ce yanzu zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wuski ko akwai wuski babu to mu hukuncin ta mun ka ce haramun to ina aya ina hadisi sai mu ce a kiyasi ne domin waccan giya ta wancan lokaci tana sawon maye wanda ma tana sawon maye sannan alqur'ani ya zo da umumat abin da yake am to lokacin nan duk ana iya bada fatawa da am tun da komai zai shiga karkashin shi yanzu misali wani zai zo ya ce mana to me hukuncin imamar yanayi sai mu ce ai bai halatta ba a bata yanayi abin da zai cutar da mutane to ina aya sai mu ce a'a wala tufsidu fil ard kada ku yi banna a bayan ƙasa kuma wannan banna ce to kaga sannan zaka iya saka abubuwan da alkur'ani ta nan ya kewaye dukkan dubara kada wayon ka baka ketarewa sai dai in kai baka fahimta ba ina fatan ana fahimta ta wani zai ce maka to ilimin bukka yanzu da duniya ta samu ina da musulunci ce aje a nemi ilimin technology da kaza da kaza sai mu ce kalima ta farko da ta sabka a cikin alkur'ani ita ce ni iqra duk jami'ar duniya duk binciken da aka yi ta hanyar karatu da aka gano wannan ina fata an fahimce ni to mun kawo mukarana a gurguje sai nuktan mu ta abin nan kafin ta karshe shine hukuncin abuka almuhama domin ana kira abuka almuhami akwai shi a musulunci ko babu mu koma cikin suratul nisa a gurguje akwai wani abu wanda ya faru zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine imamul hakim ya kawo wannan a cikin almustadrak imam at-tirmidhi shi ma ya kawo shi a cikin sunan nashi ina fata an fahimce ni cikin asbabun nuzul kuma wannan kisa zaka iske ta asbabun nuzul na imam suyuti libabun nuqul ya kawo shi musamman ma in ka dibi al-isti'ab wani littafi ne mai kyau cikin asbabun nuzul yayi bayani kan asbabun nuzul da takhrijin su da waɗanda sun ka inganta da su inganta ba an gane ko wani dalibi a Sudan ummu Undurman yayi bincike na magister akan asbabun nuzul da yadda ake amfani da su ya kamata dalibi ilimi ya nemi irin waɗannan saboda ya gane yadda ake tace waɗannan abubuwan waɗansu mutane a riwaya da an kawo daga qatada dan nu'man wannan qatada dan nu'man daga cikin sahabbai na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wancan qatada ba dalibi wanda kisa daga cikin tabi'ai an gane ko shine cewa waɗansu mutane wani mutum ne da ake kira rifa'a an gane ko in an ce rifa'a sunan mace ne rifa'a sunan namiji ne an gane ko shi wannan rifa'a ya sai wani gari ya aji a cikin ɗakinsa shine ake kira mashraba ɗaki ba gurfa ba kamar da cikin hadisin an gane ko akwai waɗansu mutane da suka kawo wannan lokacin babu wannan gari nikakken gari fari a madina addafir ma mutane da ke tafiya su kawo fatauci to sai aka ji aka sai aka sace wannan garin aka sace wannan abin nan aka sace masa sulke to sai shi rifa'a ya kai ƙara akwai mutane guda uku da bashar da bashir da mubashir an gane ko to shi wannan bashirkin in bambanta ba ana tuhumarsa da munafinci ba mutumin gaskiya bane an gane ko to shikenan sai aka yi kara wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka nemi su fitar sai suka dauki sata su banu ubayr karaka su banu ubayr suka danganta wannan sata zuwa ga wani bai huci an gane ko da suka danganta wannan sata zuwa ga wannan bayahudan an gane ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fitar da shi sai ya ce shi wallahi bai dauka ba daga baya aka yi bincike sai aka gano su banu ubayr kan sun yi dahuwa da daddare sun dafa abinci kenan ya nuna cewa abin da su suka ɗauke wannan na fata a fice suka ma bayan wannan shi mutumin wanda suke tare da shi cikin gida guda an gane ko labid bin sahal wani da suka ɗora mishi ya ɗauko takobi ya ce ni za ku yi ma laƙa mai abin da ban ɗauka ba za a yi rikici ƙarshe dai aka tuhumci shi wannan sahabin katada ya soka abubuwa ga wanda yake ba an gane ko sai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayanin kowa ne ne wannan tunda shi waɗanda suna ganin su musulmi ne amma ashe munafiki ne ashe su ne suka yi wannan banda sai Allah ya saukar da aya inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas bima araka Allah wa la takun lil kha'inina khasima wastaghfirillah inna Allah kana ghafurur rahima wa la tujadil 'anil ladina yahtanuna anfusahum inna Allah la yuhibbu man kana khawanan asima yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna min Allah wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda min al qawl wa kana Allah bima ya'maluna muhita ha antum haula ijadaltum anhum fil hayati dunya faman yujadilu Allah anhum yawm al qiyamah am faman yujadilu Allah anhum yawm al qiyamah أمن يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجزي الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما Allah ya ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam inna anzalna ilayka alkitaba bil haqq mun saukar da littafi gare ka da gaskiya li tahkuma bainan nas don kai hukunci tsakankanin mutane bai ce tsakanin musulmi ba bai ce tsakanin kafirai ba bai ce tsakanin kafiri da musulmi ba bainan nas bil haqq kai hukunci tsakankanin mutane da gaskiya domin shine adalci kafiri ko bai da gaskiya in yana da gaskiya mutum shike da gaskiya in musulmi ya karya mu ce karya hada musulunci ya ce kada mu ce duk abin da kafirai za su faɗa ba gaskiya bane kiran kaga babu gaskiya ina fata an fahimce su ma za su ce duk abin da muka faɗa ƙarya ne ina fatan zaka ga kamar ɗalibin ilimi lokacin shi na gaba da wani malami sai ce duk abin da ya faɗa shirme ne ko ba daidai ba kaga iya babu gaskiya ka ce wuri kaza yayi daidai to in ya faɗi haka nan ya kai kanshi ƙasa saboda yana ganin kenan yayi itirafi da wani yana da wani sani Allah ya mana mace ala ayyati hal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake bai san gaibi ba sai ya goyi bayan waɗanga banu ubayriq duk da yake wata riwaya an mutu imamu tabari shi ya kawo shi sunan shi tu'ma an gane ko to tunda an sami shi tsoma tana yana da sunaye daban-daban tunda mutum kana iske yana da irin sunaye da abin amma ana kiran shi basharkin ko bashir ina ganin bashirkin ne shi ne ake tuhuma da wannan abin an gane ko wanda daga baya ya fita daga madina ya bayyana kafircin shi tunda ya ga abin ga ta bayyana to a takaice dai Allah ya hana a kare mutumin da bai da gaskiya sai Allah ce ha antum haula ijadaltum anhum fil hayatid dunya ku ne kuka yi musu jayayya kuka kare su to faman yujadilu Allah anhum yawmal qiyama wa zai kare su gaban Allah ranar tashin alkiyama ina fatan an fahimta an gane ko to wannan sai ya kawo mu ga aiki nami na lauya ashe a can musulunci farko lauya ba ɗauka shi ake yi a biya shi babu wani lauya in ka san gaskiya zaka zo ne ka bada shaida to amma sai yanayi ya canza me yana canzawar yanayi wannan karatun waɗannan abubuwan an gane ko malamai suna bada shi hujja cewa dole za a yi shi kaga yanzu kamar mutum shi karanta filozofi ɗaliban mu suke karatun filozofi da ɗaliban mu da za su karanta yanzu misali karatun avoka su hito avoka an gane ko to wannan wani abu ne wanda ana son musulmi su cike wannan gibi saboda sharrin da za a zo mana da shi duk abin da zaka karanta in ba sai ka saba ma Allah ba zaka kai ga wannan ilimin an gane ko to ya halatta ka koye shi don kare musulmi yanzu misali in muka dauka kamar yanzu misali avoka in yoni sharri an kawo muna in ba mu da sani abin za a cutar da mu kenan kaga dole na mu yi kokari mu kare kanmu misali yanzu in muka ɗauki kamar falsafa filozofi in ɗalibai masu imani suka karanta za su je su mayar ma sharri da sharrinsa an gane ko to sannan ko misali kamar sihiri sihiri wanda mutum zai koyo ba tare da sai ya shiga cikin shirka ba babu matsala don saboda ka sai da za a rore shi amma in sai an shiga cikin shirka ba za a yi ba domin alkur'ani zai iya rore ko ne irin sihiri kenan ba za ba sai an saba ma Allah ba a shiga cikin wannan abin misali malamai suke cewa kamar kashe mutum ne in mutum misali ya kashe mutum ta hanyar da shari'a bata yadda ba to an ce ayi kisasi misali mutum ya kama karamar yarinya yayi lalata da ita har ta mutu kaga hukuncin sa kisa ne an gane ko to zai ramu musu hukunci kaga ba babu wani abun da za a ko mu ce ya kama karamin yaro misali yayi lalata da shi har ya mutu to ba mu cewa to yanzu tun da daidai da za a kashe shi haka za a yi mu ce to shi ma a mai luwaɗi sai ya mutu sai dai mu ce a sata kobi a kashe shi domin wanda zai yi luwaɗi shi ma zai afka cikin sabon Allah ina fatan an fahimci wannan to wannan dai a takaice kamar malamai sun bada izini musulmi su koyi su saboda su kare kansu kamar yadda zaka iya koyon wani yare don saboda kai da'awa an gane ko wannan ba matsala bace shi dai ne sai dai kare gaskiya kada a goyi bayan ƙarya a ja shari'a a ce wannan na wani ba wani bane ko kaza ko mai laifi a dauka a ba wani mutumin laifin da abin da ya kamata haka duka alqur'ani ya hana wannan yadda suke kassama shari'a a gurguje lokaci ya matso shine su shari'a a wajen su taka su kashi uku akwai as-sulta at-tashri'iyya التشريعيه شنو abin da yake da alaka da shari'a shine suke cewa judiciaire sannan akwai as-sulta at-tanfidiyya executive zartarwa an gane ko to akwai at-tanfidiyya akwai at-tashri'iyya an gane ko wato sulta guda uku ne akwai sulta tanfidiyya wadda ita take tabbatarwa an gane ko sannan akwai at-tashri'iyya wadda ita ce take shar'antawa ina neman na ukun a wani lokaci ya matso muna an gane ko at-tanfidiyya at-tashri'iyya al-qada'iyya wadda take hukuntarwa su dai guda uku an gane ko to waɗanda su ne abin da ake tafiya da su legislative da judicial da abin nan in muka duba bambancin su a musulunci tashri'iyyan na ita ce an matsala domin babu mai izinin shi shar'anta sai Allah da manzon su sallallahu alaihi wasallam su ko malamai za su istinbatu at-tanfidiyya zartarwa wannan yana ga hannun mahukunta su ne za su hukunci in mutum ya yi zarba muna za mu kama shi mai shari'a ba a dole hukuma za ta bane a yi shari'a don kar rikici ya tashi yanzu idan mutum ya kashe ma mutum ba a ce ka kashe shi ba kai shi a mai hukunci don in ka kashe shi ana yiwa su ko wadanda su zo su kashe sai kashin ya abin nan to wannan tsarin da suka yi a'a ba wai wani tsari wanda su ne suka zo da shi ba mu muna da namu tsarin wanda musulunci ya tabbatar da shi a ƙarshe abin da zan kawo alƙaza'iyya hukunci juyoyi kamar yadda alƙali domin alƙazi lafazi na na musulunci alƙazi ne sai ka ce alƙali wani sha'ir da yake kallon zamaninsa rashin gaskiya ya yi yawa ana ɗaukan mai gaskiya a bashi rashin gaskiya sai ya game dukkan alƙalai da masu hukunci yace ba masu adalci ba yace qudatu zamanina awdahu lususa umuman fil bariyati la khususa ولو عند التحية صافحونا لسلوا من أيادينا الفصوصا yace ku za zamani na adhau lususa wato yace alƙalin zamanin mu adhau sun bayyana lususan kamar wato barayi ma'ana masu kwace hakkin mutum su ba wani jam'i ne na allisu umuman fil bariyat yace ka duk inda ka sai duniya la khususan babu ma inda za a bambanta ba walau inda tahiyyati safahu la yace kai ko da wajen gaisuwa muka tai da su la salhu min ayadin al fususa da zaka ga sun zari dan zoben da ke cikin hannun wajen gaisuwa ma sai sun zari abin da a cikin hannunka to ina ganin dai ba a cewa dukkan su duniya ba a ganin mutane ai musu bugun goro ko ba haka ba in dai adalci za a yi za a ce mafi yawancin mutane ko kuma kaza abin da ya kama da haka amma dai a gani a ce babu na Allah to wannan wannan kuskure ne an nuna muna lokaci yayi ana nuna muna muna sane da lokaci insha Allah ta'ala ya kamata mu dakanta bi idnillahi ta'ala sai sati mai zuwa dan Allah ya ba mu iko muna cikin masu rayuwa za mu zo da wani maudu'i da idnin Allah abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu ta'ala ya gafarta mana
to alhamdulillah fatan Allah saka mana da alkhairi abinda Allah aikata Allah ba mu ikon aikatawa kuma abinda Allah hannuwa Allah ba mu ikon hannuwa insha Allah na za mu dakata sai kuma rana wato idan Allah ya kamare kuma da malai za mu sake dawa insha Allah za mu yi amfani da wannan dama mu yi salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai mu yi addu'a Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid amin Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid amin ya Allah muna roƙonka dukkan masu taimaka ma addinin musulunci da kuɗinsu da dukiyarsu da iliminsu da ƙarfin jikinsu da shawarwarinsu ko da mulkinsu da Allah muna roƙonka Allah ka taimaka musu amin masu son su kama addinin musulunci zaban ƙasa Allah subhanahu wataala muna roƙonka Allah ka kare musulunci da musulmai amin in kuma su yi wani Allah ka shirya da su amin Allah muna roƙonka jami'an tsaron mu da duk waɗanda Allah ka ba su nauyin kula da ƙasar mu Allah ka ba su kariya da nasara akan makiya amin ka sa Allah ya sa ya ba su iko su nasa akan makiya da sauran kasashen musulmi gaba ɗaya amin ya Allah muna roƙon ka zama lafiya a kasan masana da sauran kasashen musulmi gaba ɗaya amin ya Allah muna roƙon ka duka wata matsala da take damun mu da waɗanda suke kamar su tuli suke bara addu'a zuwa gare mu akwai bayan Allah da wanda suke bara addu'a zuwa gare mu ya Allah subhanahu wataala ka yi masanin matsalar da suke ciki dan mu da su duka Allah subhanahu wataala ka biya mu ne gaba ɗaya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار amin ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين.
ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد آمين.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين amin ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما amin ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما amin اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا آمين.
اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا تقبل منا انك أنت السميع الدعاء آمين.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات آمين.
اللهم اغفر لحينا وميتنا وغائبنا وصغيرنا وسيدنا وكبيرنا amin سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين